السائل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه فإن لم تجدوا فدعوا له حتى قد كافأتموه hudubar mu ta yau wanda ko ya san mai ta kunsa ko me muka ce a larabci yau muna ashirin ga yan shaban dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi daidai da ɗayan uku dubu biyu da ashirin da hudu miladiya altan hudubar mu ta yau shine maraba ko gabatowar wato ramadan na mana sallama yana gabatowa ƙasa da kwana goma mai yiwuwa ko kwana goma na gaba muna cikin ramadan Allah ya isar da mu ga ramadan Allah ya kamu da da karama wato mun wani shine yawa ta sama da muke ga da kuma haske wanda ba don su ba da duniya ta yi duhu kamar yanda Allah ya kawata sanni da watan ramadan kamar yanda Allah ya kawata turani da sauran littafan da Allah ya saukar kamar alaihi wa sallam ya zama cikamakin tsarin dukkan annabawa dukkan manzanni canze-canze da ya gobe ɗari da ya zo rana ta tafi dare ya zo dare ya zo ya kori rana wannan na biye da wannan ɗari da yake nufin ya gode wa Allah ko ga wanda yake nufi ya wa'asu lallai da manufa domin duk inda kaga tafiya a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi ana da gacinka wancan ma na da gacinsa wancan ma na da gacin canzawan yini da dare akwai wani wannan da bayanin sa ba lam amgaci guda ɗaya ne ko biyu gaci na farko mutuwa da ka kai gitara ka tsaya ni ma da na kai nawa zan tsaya kai ma da kala ka tsaya gaci na bi kiyama da an yi zakar Allah akan ni'imominsa wanda ba su kididdigu kukan mu kullum ba kuɗi nawa kake bi nawa kake bi aka abin kaji nawa kake yin Allah ba da kake yi ba tare da ka sa AC a ɗakinka ba nawa kake biyan Allah takawa da kake nawa kake da Allah sai muka wani tulu a cikin gudu alfa sai ya baka kuɗi wallahi da kuɗi suna da amfani sun kai amfanin waɗannan abubuwa ido ciki tafiya tabawa wallahi da kuɗi sun kai matsayin da ya halicci kowa da kuɗi amma saboda Allah ya san Allah su sai bai halicce ka da su ba ashe babban ni'ima ji ga kwalwa ga hankali ga tabawa ga rikewa ga tafiya ga takawa wannan ya suka gode wa Allah kan ni'imar da ya muka wani kuma ya goma wallahi amma kawo shi da zaran wayan ka babu shi daidai da za su ba sai su tafi list load only one card bai taɓa yin ba duk da haka ba wannan kake kallo in uwa mu kalli ni'imomin da Allah ya yi mana waɗanda yake ba za su kirgu ba a da'in ta kasance su da lissafi ba muna shi ku daga hannu inda kai bai iko in ikon nan ba na Allah bane wallahi godiya ta tabbata ga Allah sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzo Allah ne iyakan ya wanda annabi ke ne yace ku masa yace kar ku yabe ni kamar yanda nasara suka yabi Isa suka ce shi dan Allah ne suka yabi annabi Muhammad ka ce sallallahu alaihi wa sallam ko ka ce Abdullahi ko ka ce Rasulullahi ka iyakan yabo kenan a sunna amma in ka wuce ka'ida kana basirin bisirin ne da qabla kiyanihi to tashi ga wani wajen sallallahu alaihi wasallam domin annabi bai sai law kuntu a'lamu lakasartu min al-khayr akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani yazo yace da ni muhammadu na san gaibu wallahi da na yawaita ma kaina alkhairi da kuma wani cuta wani cutarwa bai taba ni ba na cutarwa don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ce mushi sallallahu alaihi wasallam ka ce abdullahi iyakanta kenan ko a tahiya wa baraka iyakanta kenan ko kabarinsa ka tafi malaman sunna sun ce in ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ya isa ko bahaushe zai gaisuwa iyakanka da shi ya ce muka ina kwana ya gama yawwa to yaban manzon Allah in an ambace shi kai mishi salati marowaci shine wanda za a ce annabi Muhammad ya kasa cewa sallallahu alaihi wasallam shikenan sunna in ta zo da abu komin kankantan shi ka rike ta yafi ka rike bid'o'i masu yawa ahlus sunna komin kankantan su ka zauna da su yafi ka zauna da gari guda na yan bid'a wallahi ba ruwan Allah da bid'a ba ruwan Allah da mai bid'a sunnan manzon Allah guda ɗaya ka rike ta annabi ya faɗi da bakinsa ku ce Allahumma salli ala Muhammad wata ruwa ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wata ruwa ya ce Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ka tsaya akan wanda manzon Allah ya faɗi da bakinsa yace wassalam ka anju ka tsaya akan ta ta isa ka je kana wani waƙe kana dukan kirji kana wani rangaji wai kai ne masoyin manzon Allah wallahi ba da kai Allah ko bai haka ka bi'a ai abin da addini ke kyamun shi Allah ba yi son shi kai zaka shekara dubu kana yi ba sunna bane ka rike salatin manzon Allah da ya faɗi da bakinsa yafi alkhairi gare ka Allah ya shiryar da mu ka ka ka aminci aminci mai ya kuma cikin sarki ya ku waɗanda kuka imani ku yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo kafin ku to ƙina ko tattaqun na kashi biyu da yawa da azumi duk shaidani sai ya zama taqiyi sai ya koma tsoron Allah kala allakum tattaquna ta shigo azumi na sa ka natsu cikin ba ya ba dole ka natsu ka koma ga la allakum tattaquna azumi ne manzo ya nesanta kanshi daga wutan jahannama tsawon karu azumi ɗaya kaga ko kwa tsare kanku kenan daga ina daga shiga wuta ko kwa tsare kanku daga shiga wuta ko kuma ko ƙara kanku tsoron Allah don da azumi ya zo duk wani shaɗani duk da wasu kuma ba su shaɗance sai azumi kuma ya zo Allah shiryar da mu duk wani shaitani da an ce ga azumi ya zo sai kuma ya koma kuma ya haƙura kaga la'allakum tattaquna ta shigo kenan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa shi watan azumi watan azumi shine wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa shiriya ne ga mutane da kuma bayani na shiriyan kuma ne rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya duk wanda wannan wata ya riske shi yana raye to ya azince shi hadara ne ba ma'anan shi ra'a da ainihi bane duk wanda Allah rayu ya sa rayuwarsa ta kai lokacin azumi azwatan azumi ya zo to falyasumhu ya azumtu ya azumtu wannan wata na azumi inji Allah umurni ne na Allah umurni ne na Allah eh rayuwanka ta kai Ramadan ba ka cikin wata laluran da shari'a ta daga maka kafa to ka azumci wannan watan Ramadan wannan ya nuna ba a kanmu kuma aka fara azumi ba don ya ce kama ku ti ba alal lazina min qabliku domin ko ciwo kake yi in ka je asibiti sai ga ashe kai ne lafiya ne yawwa wasu sukan ɗauki azumi lokacin wahala ya zo lokacin kaza ya zo lokacin maimakon su murna lokacin wanke zunubi ya zo lokacin kusa da Allah ya zo a'a ba a kanmu aka fara cewa mu yi azumi ba Allah ya ce kamar yadda aka wajabta mu wasu al'ummomi da suka zo kafin mu ashe kafin mu Allah ya umarci wasu annabawa da al'ummomin su su yi azumi Allah ya sa mu dace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce an gina musulunci kan ginshikai guda biyar wato in kana so ka shiga musulunci to sai ka tsara waɗannan abubuwa guda biyar na ɗaya ka faɗi da harshen ka ko da nuni in kai daidai ne ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka yadda ka amince kamar yadda mai risala ya fassara mana wa'annan ginshiƙan musulunci a cikin tauhidinsa al'itiqadu bil qalbi ka ƙudurta a zuciya wa nutqu bil lisani kuma ka faɗi da harshe inda harshen in kai daidai ne sai kai alama sannan yace ne wal amalu bil jawarihi inji mai risala kuma ka yi da gaɓoɓanka ga la ilaha illallah a zuciyarka ga ta a harshenka ga gaɓuɓɓanka suna aiki da la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma duka ukun nan mai risala da yake tauhidi shi tafi kowane tauhidi inganci ya ce wala itiqada wala nutuqa wala al'amala bil jawarihi illa bi muwafaqati sunnati sallallahu alaihi wasallam da kuburcewar a zuciya da faɗin shi da harshe da aiki da gaɓuɓɓan duk aikin banza ne sai in ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kun ga ahlus sunna mu ne akan hanya insha Allah duk abin da zaka yi a ɗayan ukun nan in baka yi da muwafaƙan sunna ba baka samu baka samu sunna ba kai feli duk aikin da zaka yi lalle ka kudurta shi a zuciya ko ya ambace shi gaɓaɓɓanka su aikata shi amma aikin banza ne in bai dace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka yadda ka bauta ma Allah illa bi ma shara'a wallahi sai da abin da Allah ya sharanta in ba haka ba Qur'ani ya bamu labarin wasu mutane da yace gobe kiyama za su sha mamaki ya hasabuna annahum yuhsinuna sun'a suna zaton wasu na kyakkyawan aiki sai da su ga su ga ayyukan su zero ne dalili ba su bi sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam don haka duk inda kake malam sunna sak kawai mai son ka ya so ka mai kin ka ya ki ka ba rayuwanka a hannun wani sai Allah babu abincinka a hannun wani sai Allah babu numfashinka a hannun wani sai Allah kai ahalin sunna ne abinda Allah da manzon Allah ya ce za ka yi shi kake yi kawai mai son ka ya tafi da kai ya tafi da kai wanda ba ya son ka ya barka wa ma tawfiki illa billah yan uwa rukunan nan bayan kalmar shahada sai tsaye da sallah sai ba da zakka sai azumin watan ramadan uwa uba a waɗannan rukunai sai zuwa aikin hajji ita ce fa sallah ita ce malamai suka yi ittifaƙin duk ta ƙunshi sauran rukunan guda hudu domin malamai sun ce duka hudun nan sai da samun iko in ka ce faɗin kalmar shahada daidai fa kaga sai da iko idan ka ce azumi wanda ba da lafiya fa kaga sai da iko in ka ce zakka wanda bai da abin zakka fa in ka ce hajji wanda bai da amma ita sallah in dai da hankalinka wajibi sai ka yi ko a kwanci ko a tsaye ko a kwanci ko da imaki sai ka yi ta shi yasa aka ce ita ce mafificiyar ibada Allah ya samu mutu muna sallah abin huraira Allah shi kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Ramadan ya zo ana kukkulle kofofin wuta ana bubbuɗe kofofin aljanna Allahu akbar wannan wata bonus ne Allah ya ba musulmi eh lokacin ramadan an kulle kofofin wuta duk wanda ma ya mutu a lokacin sai aljanna amma da shari'i ka mutu da imani don annan yana mutuwa da ramadan yawwa ana kuma buɗe kofofin aljanna wanda ya mutu da azumi zai sha ruwa ne a can Allah ya samu dace ana kukkulle shaidanu miyagun shaidanu aka ce ana musu ƙuƙumi ana ɗaɗɗaure su amma abin bakin ciki wasu ba su tashin shegantakan sai ramadan sai su gudu a je mangon arna wata shekara can muna wata da'awa an kai mu mangani ko a je mani market can sabon gari kaga dan musulmi da rana tsaka ana ramadan yana shan giya in na yi ƙarya ku je in ana azumin za har yanzu suna na rabuwan shaidanin da ba a kuɗin sun fi ƙarfi a kulle su sai dai in sun je kiyama kuma kaga dan musulmi da an ce ana ramadan ya zo kullum zai una a mangon arna ne ba abin da yake sai cin naman kare ko ka je mali matar na sabon gari can kusa da ni na je da kafata can kusa da an nuna min ka ga dan musulmi yana shan giya ya shi ya buya sai la'asar ya yi shigo ne ya ce ya zai ne sha ruwa to shi yasa manzo Allah ruwaya ya ce azumi dukkan aikin dan adam nashi ne amma azumi na wani eh Allah ya san masu azumi na gaskiya ya san makaryata wasu ƙarya ne ba su azumi amma Allah shi ya sa ya ce nashi ne shi zai sakamako da shi ‘yan uwa a yi haƙuri hudubar tamu tana da yawa a malamai sun bayyana ma'anar azumi inda suka ce shi ne kamewa ka riƙe bakinka kamar yadda sotar maryam ta zo da shi inni nazartu min rahamani sauma yau na yi nazar wato bakanta na yi alwashi ne alkawali yau na yi alkawali ba zan magana da kowa ba zai riƙe bakina daga ina raɓin cika samu ɗa ta ce ai yau ne alkawarin ba zan magana da kowa ba ta na aka samu ma'anar al'imsak ana nufin azumi kamewa a shari'a ko ana nufin ka riƙe bakinka da al'auranka ba taɓi ba kusa da iyali ba cin wani abu tun daga ketowar alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana amma fa da sharaɗi da niyyar ibada kafin alfijir kafin alfijir kai niyya zaka bauta wa Allah zaka kusanci Allah taqarruban lillahi ibadatan lillah in ka kama baki ba da niyya ba ba da mutum azumi ba ba ka da ladan azumi dan uwa a gurguje hudubar mu ta biyu ta kunshi shi wata ramadan wata ne na alkhairi wata ne na yalwa wata ne na sadaka halin da muke ciki kowa ya duba ɗan uwan shi wane ne yake da bukata a taimaka masa gwargwadon iko kai ka fita wata ne na addu'a addu'a mai azumi manzon Allah ya ce ba a mai da ita da kai addu'a ana karba ko ka ga amsan anan ko kuma gobe kiyama wata ne na karatun qur'ani maimakon chatin ka mai da karatun qur'ani ya zama shine chatin ɗinka mu kula da wayan nan tana halakar da mu wallahi yanda muke duba waya da a ce muna duba alkur'ani da tuni mun sha Allah shirye da mu wata ne na asham qur'ani ya ambaci wasu bayin Allah da suke ci da mutane don Allah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da wasu bayin Allah akan son zuciya suna ciyar da miskini suna ciyar da kamammu wanda aka tsare su suna ciyar da marayu kuma in sun ciyar da su ba su neman sai ma sun ce na gode inna ma nutaibukum li wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne muna taimakon ku ne don Allah ko ka yaba ko kar ka yaba ko ka gode ko kar ka gode su suna roƙon Allah ne ya karba musu ya Allah ya karba mana wannan Ramadan da ke zuwa gare mu Allah ya kai zukatan mu da rayukan mu zuwa Ramadan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya nemi tsari da ku to ku tsare shi ma'ana ku taimake shi wanda ya roƙe ku ku ba shi wanda ya nemi ya dan ziyari da ku ya dan makwataka da ku ku ba shi mafaka wanda ya muku abin kirki manzon Allah ya ce ku mushi tukuici in ba ku da abin da za ku yi mushi tukuici ku mushi addu'a to Allah ya saka da alheri Allah ya kaza Allah ya kaza ba kullun ka zauna a baka kalakwame ba kai ma ka dan rika wani abu ko dan yaya dan uwa mai azumi ana so ya kame wato daga daga miyagun miyagun zantuttuka alfahasha ko da wani ma ya taba shi da wata magana mummuna to ya ce ina azumi ina azumi ina azumi a ƙarshe manzo Allah ya ce ina rantsuwa da wanda rayuwata take hannunsa wallahi bashin bakin mai azumi ya fi kamshi a wajen Allah fiye da almiski ya Allah ka haɗa ayyukanmu da karɓa Allah shi kai mu Ramadan Allah kai mana gafara Allah ka gafarta mu iyayenmu masu lafiya a cikin mu Allah ya ƙara musu lafiya marasa lafiya a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah shi ƙara mana ya Allah wannan tsanni da muke ciki a wannan ƙasa albarkacin Ramadan ya Allah muna roƙonka Allah ka kauda mana da kunci da tsanani Allahumma ja'al ba'da hazal usri yusra اللهم اجعل بعد هذا العسر يسرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا بالتوبة النصوحة قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
daidaita su ya sauya a tudu